إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي وهو كذلك قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا هميد ابن زنجويه أو زنجوي زنجويه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الهيثم ابن حميد قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم من مشى إلى صلاة مكتوبة wanda ya tafiya zuwa sallan farilla wa huwa mutatahhirun halin kasancewan shi yana mai yana da tsarki sai da ya tsarki alwala ya kama hanya fa ajruhu ka ajral hajj al muhrim za a bashi ladan aikin hajji wa man masha ila tasbih duha man masha yace wanda ya tafiya zahirin lafazin kenan ma mana masha yayi tafiya to in ya shiga in ya shiga motar sai ya tafi kuma fa eh masha almashi ala al-aqdam kenan almashi la yakunu illa ala al-aqdam amma ala sayyara rakib man masha rakiban wa huwa rakibun alaysa kadhalik hadha hadha nasum ala man masha ila salat man masha ila salatin maktuba ata bi lafz al-mashi hal yadkhulu fi hadha al-lafz man rakib arrakib wanda ya hau motarsa ko babursa ko kekensa ya tafi zai shiga cikin wannan falalar? eh? ai ba da ƙarfi ake suka ya aka ce ta mammasha wanda ya tafiya eh? magana ce ta tafiya almashi la ya kunu illa alal akzam ai suna da masha ya yi tafiya atani mashiyan wai mai kenan atani rakiban duk ɗaya ne to wanda ya zo a cikin mota fa ko a babur ko a keke zai samu wannan falala eh zai samu ko ba zai samu yana ciki ko ba su ciki saboda me eh ai da ya yi magana ce bai ce wanda ya je masallaci ba man salla ko man ja a ilal masjid man masha ba haka aka fada ba? eh wa man masha ila tasbihi duha la yunsibuhu illa iyahu wanda kuma ya tafiya zuwa sunnan walha لا ينصبه ما معنى لا ينصبه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا با abin da wahalar da shi sai dai dan ya tafiye sallar duha ma'ana akwai bambanci tsakanin tafiya a kar da tafiya a haye kenan an fahimta la la yusibuhu illa iyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri shi kuma yana da ladan wanda ya umra وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين صلاة على إثر صلاة كي صلى كان جيرا أزوكما أي صلى أنا جيرا بكي وان لغو ما ممونا ما كان أبند بيداتي بكنا جيرا أي صلى أبند كي أنكالي كي تكي تكي كينا شيكا كتاب في عليين da kitabun fi illiyina da wanda ke da ladan hajji da umra wanne ne ya fi eh kitabun fi illiyina ko saboda me wa salatun ala ithri salatin la laqwa bainahuma kitabun fi illiyina menene ina mana la laqwa bainahuma babu me laqu eh me zancen da bai kamata a yi ba to da me kuma eh ya shafiyar magana da me kuma to shi kenan sai ka bude wayanka kana kallo kana zikiri subhanallah kana kallo subhanallah bakinka na zikiri zuciyarka na ina to wanne ne Allah zai aiki da shi na bakinka ko na zuciyarka wayar ba wai tana karatun alkurani ba fa a'a kana tasbihi ne ko zikiri ko istighfari ko tasbihi abin da yake amma kuma hankalinka na kan waya in da ka da zaran ka bude wayar da zaran ka bude waya ka kalli waya ina zuciyarka ta da ta zuciyarka ta dawo ina sai aka bar harshen ka kadai shi yake shi yasa ko kai kuskure kai lago ko kai kuskure ba ba za ka sani ba saboda shi kadai ke zuciyar ta koma kan abin da kake kallo cikin waya ina ma na wannan zikirin zikirin wannan zikirin ya cika? ba karamar masifa ba ce ba karamar masifa ba ce astagfirullah ko salati annabi ko kana yi sai ka bude ko ka jikin ka bude hankalinka kana ta yi amma hankalinka kana yi amma hankalinka na ina zuciyarka tana ina abinda ake so hudurul qalbi ake so ko kuwa ido ko harshen kawai hudurul qalbi kenan shi yasa sai an mai da hankali wannan ba karamar fitina bace tana da amfani goya din amma kuma ba karamar fitina bace a cikin rayuwarmu an fahimta to an ji da wanda ya samu ladan haji da wanda ya samu ladan umra da wanda kuma kitabun fi illiyina al'illiyuna alamul uluyi kenan taron mala'iku kenan ai ya samu daraja da ɗaukaka kenan ko eh eh ba lallai ba ne ka yi ƙoƙari ka saka kowa cikin inda bai shiga ba ba falala ce ta Allah shi kai da kai tafiyan kaje shi ma Allah ya hore masa yana da mota baka da mota ba haka bane ba in za shi shi ma in zai in aka gama sallah za shi gida ya ba wani lift ya dauke shi kai shi ya samu lada ko bai samu ba shi ma ya samu lada ko da yake wannan yana da wahala yanzu eh kowa da abinda ba sun ce ya rasulullah zahaba ahlud dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim mu ba mu da abin da za mu bayar sadaka sai manzo Allah ce za a nuna muku abin ku yi ta tasbihi ku yi ta kaza kaza su kuma yan kasuwan da suka sani shi suka je suka yi suka ce ya manzo Allah sun ji abin da aka ba mu sun yi su ma kenan suna da kaza suna da sai manzo Allah ce zalika fadlullahi yutihi man yasha komai yana da iyaka fa yanzu da suka zo ba a kai matuka manzo Allah ya nuna musu abin da za su yi da suka je suka yi su ma masu alud dufur din ai musulmai ne su ma mabiya manzon Allah ne da suka ji su ma suka yi suka suka ce ya manzon Allah su ma sun yi sai ce zalika fadlullahi yutihi man yasha an fahimta eh to da falala ko babu falala dai ga abin da ce man masha man masha ya za mu yi da kalmar masha da hausa mai kenan ya tafiya eh tuka jiwo ya ajiye abar hawa ya taka saboda ya samu wannan falalar wa akhbarana Umar bin Abdul Aziz qala أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا الهيثم ابن حميد بهذا قوله إلى تسبيح الضحى يريد صلاة الضحى أبن أجن في سلم والحاك وكل صلاة يتطوأ بها فهي تسبيح وصبحة duk sallar nafila ana ce dai da tasbihi da subha subhatul duha salatul nafila kenan ko wa qawluhu la yunsibuhu ay la yut'ibuhu la yut'ibuhu ma'ana wahalar kama ana lissafi da wahalar kenan an fahimta eh ولا يزعجه إلا ذلك وأصله من النصب وهو معناه المشقة قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال أخبرنا إسماعيل أبو سليمان الكحال عن عبد الله بن أوس عن بريدة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور بشر المشائين كيما مي ما سمي ما ستفيا إن زوا مسلاتي في الظلام في, في الظلم أتجندوه إلى المساجد كي مسو البشر رمي بالنور التام يوم القيامة kai musu albishir wannan wahala da suke suna tafiya a cikin duhu zuwa masallaci wannan zai haifa musu Allah zai ba su haske cikakken haske ranar tashin alkiyama eh to wannan ba addu'a aka ce ba ko aka ce wanda ke yi wanda ke da ikon yi bai yi ba ya addu'a yace Allah ya ba mu kuma fa قال النخعي كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة وسن kasance suna ganin tafiya a kar zuwa masallaci a cikin duhu yana sa a samu aljanna tafiyar tana sa a samu aljanna kenan ko ko zuwa masallacin ko tafiyar in aka ce zuwa masallacin ne duk abin da kai ka masallacin ya shiga cikin amma aka ce tafiya to kuma aka ce cikin duhu akwai bambanci tsakanin tafiya cikin duhu da tafiya cikin haske an fahimta tafiya cikin haske zai bada wannan ma'ana eh tunda an kayyade shi cikin duhu eh قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن ابن المبارك عن عبد الله بن لهيعة قال حدثني أبو قبيل عن أبي عن أبي عشان المعافري عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي من خرج من بيته إلى إلى المسجد من خرج من بيته إلى المسجد wanda ya fita daga gidanshi gidanshi zuwa masallaci kataba lahu katibuhu bi kulli khutwatin yahtuha ashra hasanatin mala'ikan da ke rubuta kiraman katibi na kowane tako kai za su rubuta ma lada goma والقائد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت wanda ke zaune masallaci yana jiran sallah lokacin sallah ya kai a tashi a yi kalqaniki kamar wanda yake tsaye cikin dare ne yana ibada wa yuktabu min almusallina kuma za a rubuta shi za a sa shi cikin masu sallah hatta yarji'a ila baitihi har sai ya koma gidan shi sallah fa aka ce eh قال معاذ بن جبل من رأى أن من في المسجد ليس في صلاة إلا من كان قائما يصلي فإنه لا يفقه معاذ بن جبل يتي duk wanda ke tsamgan duk wanda yake ganin cewa wanda ke zaune cikin masallaci ba cikin sallah yake ba sai wanda ya tashi yana sallah yace me shi baya fahimtar komai wannan bai fahimci komai ba an fahimta saboda me saboda me wannan yana yana sallah wannan kuma yana zaune yana zikiri eh shi ma ba zancen shauraren sallah an wuce nan kuma yanzu zance wanda yake ya tashi yana sallan a aikace da wanda yake zaune yana tasbihi yana zikiri ko yana karatun alkurani ko yana istighfari ko yana salatin annabi ake magana yanzu zai bayyana maka abin da yasa aka faɗi haka قال روي عن عبد الله ابن المبارك الرويته دغا عبد الله ابن المبارك رحمه الله عن حكيم ابن زريق ابن حكيم قال يتي سمعت سعيد بن المسيب يتي ناجي سعيد ابن المسيب كما كوا يا سن سعيد بن المسيب سيد التابعين كده yana shi ne babban malami ne cikin tabi'ai har aka ce ma ya kama waɗansu cikin sahabai a cikin ilimi sayyidu tabi'i na ke ne ce shekara talatin yana samun salloli biyar a masallacin annabi aka ce lokacin da aka yi fitina ina kake ya ce ina nan labe a wani umudi sayyidu tabi'i na ke nan ko kuma mujabu da'awati yana cikin waɗanda ake karban addu'ansu to shi yasa sunan mahaifin shi sa'id sunan mahaifin shi al-musayyab bi fathil ya'i to wannan mummunar magana ce sai ce sayyaba Allahu fin nari man sayyaba walidi to shi yasa tun daga nan kowa ba ba ba mai sakaci sai ce sa'id ibn al-musayyib wasa'alahu abi yace mahaifina ya tambayi sa'id ibn al-musayyib a a hudurul janazati ahabbu ilayk am al-qu'ud fil masjidi ka halarci janaza shi fi maka ko ka zauna a cikin masallaci qala man salla ala janazatin sai kawo hukuncin kai da kanka ka yanke hukunci man salla ala janazatin falahu qiratun wanda ya sallan janaza yana da babban lada guda daya wa man tabi'aha hatta tuqbar wanda ya sallan ya bi aka je aka binne yana da manya manyan lada guda biyu falahu qiratani sa'an ya an gama kenan ko waljulusu fil masjidi ahabbu ilayya amma duk da haka in zauna cikin masallaci ya fi soyuwa gare ni da in je in halarci janaza me yasa tusabbihu allaha wa tuhalliluhu wa tastaghfiruhu fa innal mala'ikata taqulu amin allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu kana an fada mala'iku na cewa amin su ma su yi ma addu'a. Fa'i za fa'alta zalika ya ce wannan falalan da na fito maku da shi, in ka je kai faƙul Allahu mafirɗi sa'ir bin al-musayyib. Ka ce Allah ka gafarta masa sa'ir bin al-musayyib, shi ya rawaito muna wannan falalan, shi ya fahimtar da mu wannan falalan. Ka je kai sallan janaza a kai kana da manya-manyan lada kana da lada nan wannan na da lada ɗaya wannan na da lada biyu amma in kana zaune masallaci kana tasbihi kana istighfar ka ce kana faɗa mala'iku na cewa amin kuma suna yi ma addu'a kai ma wanne ne yafi wanne ne yafi eh sa'an nan zama masallaci fa ba mutum ya zama ya zama ya wofintar da aiki ba zai zauna yana zan masallaci wa suna ba shi yana ci ba fa a wannan ba ba ba abin yabo bane a cikin musulunci eh akan samu masallacin annabi akan samu rauda samu wani mutane yan kasuwa shi a samu mutane wanda suke talaka kai ka zauna cikin masallaci kana taimishi roƙon Allah shi yana samun kudi yana baka tuwo kana ci to sai na umar ya fito sai ga wani da'iman yana cikin masallaci yana ibada sai ce tu wannan manyan shi ala haza wa yake ciyar da wannan waki ba shi abinci aka ce akuhu sai ce akuhu a abadu minu wake ba shi abinci aka ce dan uwansa ke daukar nauyinsa ya ce to dan uwansa ya fi shi ibada ya za mu fitar da wannan matsalar wannan zaune yake da'iman yana ibada to iya kana ibada cikinka na bukata aiko jikinka na bukata ko kaza kaza suna bukata sai na umar ya ganshi da'ima ya ce wa yake don an ganshi tun safi har yamma bai je ya nemi abinci ba bai je ya nemi kaza kaza ya ce manyan fiku ala haza wa ke kula da wannan wa ke ciyar da wannan ai kun ga infaq manyan fiku ala haza tuwo kadai ne abinda ake nufi tuwo kadai sai aka ce akhuhu mana akhuhu huwa alladhi yunfiqu alayhi fa qala akhuhu a'badu minhu mubtara da labari kenan sun ci wannan dan uwan nasa da ke daukan nauyinsa ya fi shi ibada to mu yi mukarana mu gani me yasa duk ibadan da ya yi wake da lada dan uwan dan uwan yana zaune ne ibada makansa ta'adda ila maf'ulin wahidin wannan kuma ibadan da ya yi ta'adda ila maf'uli ya ci kuma ya ba dan uwansa dan uwansa ya samu dan shi ma ya ci to shi ke nuna darajar ciyarwa fa ciyarwa ɗin nan ba abin wasa ba ne fa tambaya ya yi manyan fiku alahaza bai tambayi wannan wa ya koya mishi wannan ina yake karatu me yake ce wa ke kula da wannan wa ke ci da shi yana shayar da shi wa ke ba shi tufa wa ke ba shi kaza da kaza kaza sai aka ce aku sai ce aku a abadu minu to ciyarwa a cikin addinin musulunci ba karamin aiki ba ne ba karamin aiki ba ne matanka ƴaƴanka iyayenka da kowa duk wanda yake wajibi ne akan ka dole sai ka kula da shi yanda ya kamata amma a ce shuruɗin aure ciyarwa kai ba wasu yace ki dauki ciyarwa ka cika mata tumbito kadai ba shi kadai da ciyarwa ba shi kadai da ciyarwa eh a Hausa ciyarwa me kenan tuwo da miya kadai eh ah a'a ci da sha shi ne mai a'a ci da sha shi ne tuwo da ruwa da koko da fura ci da sha ba ka zuwa amma ciyarwa infaq eh bukatunsa duka ne rayuwa ba ci ba tuwo kawai ba ne to shi kenan siyarwa ka bashi ka bata tuwo in bata da lafiya magani magani tuwo ne zuwa asibiti tuwo ne makaranta tuwo ne kaza kaza kaza kaza mana al-infaq ya hada komai na rayuwa ya hada komai na rayuwa ba haka bane ba eh sai a doka me to ina ma nan ciyarwa ai maganar ciyarwa muke yi a'a in aka ce ciyarwa infaq kenan amma kana da fitoro ci da sha ci shine me abinci kenan da sha ci sai a ce ci da sha amma aka ji an ce ciyar al-infaq abu ne yana da fadi yana da fadi ba haka bane ba yana da fadi ba shi yasa ake ɗauka ba fahimta ce kawai wai abin da yasa aka ce ciyarwa sha ce da tufatarwa da mai da mai an ƙara su da littauki ba zai yi ba za a fassara su taukiri ne eh a ka ɓata kuma ya zauna yana hutawa ka ɗauki abu ɗaya ya zo ya zana jiran sallah ko ya zo ya zauna ya huta wanti zaru salati ba da salati fa zali kuma riba alaisa ka zalik وقال أحمد وإسحاق اتباع الجنازة أعجب إلي من القعود في المسجد to gashi Ahmad ibn Hanbalin da Isaac ibn Rahoya suka ce raka janaza yafi masu yafi soyuwa a wajen su da zama cikin masallaci Sa'id ibn al-Musayyib kuma yana gaba da su da yawa don shi tabi'i ne kuma sayyidu tabi'ina manya manya kiris ya zama sahabi bai zama sahabi ba don ka zama sahabi din nan ba karamin abu ne sai ka ga annabi kuma ka yi imani da shi kuma ka mutu akan haka sallallahu alaihi wasallama to shine ka keta duk wata daraja kenan a cikin duniyar nan ganin manzon Allah ya ishe ka ka yarda da shi ka ga manzon Allah kuma ka yarda ka karbe addini a wajen shi duk takubban duniyar nan a caka maka wallahi suna caka maka su ne wannan ya shige wannan in ba shi da ba ba shi da amfani Eh, ana cewa jawazal kantara ina ma'ana jawazal kantara a zo ana ta zagin ana sai su ha fulanun jawazal kantara wannan ya tsallake gara duk abin da kake kanka yake koma shi ba bai ma san kana yi ba ya riga ya tsallaka ya tafi ba haka bane ba to shi sayyid ibn musayyib abin da ya saura mishi kire shi zama sahabi bai ga manzon Allah ba an ce sarkin Abu Hurairah ne mana yayi gogayya da sahabbai amma duk gogayya da zaka yi da sahabbai duk darajar su ba zai sa ka zamo sahabi ba sai ka ga manzon Allah ka karbi addini a wajen shi don zamanin manzon Allah ba a karban addini a wajen kowa sai a wajen shi duk wanda ka ji an ce wannan musulmi ne sahabi ne ka tabbatar da ya ga manzon Allah ya karbi addini a wajen shi kuma ya bi shi shine ake ce masa sahabi in aka ce mutum kuma sahabi ka hutar shi kanka karka wahal da kanka karka bata ma kanka lokaci to sayyid ibn musayyib shi yace ka zauna kana zikiri kana yafi din janaza aka ce me yasa yace duk tasbihin da kai sai mala'iku sun yi maka duk da abin da kai sai mala'iku sun yi sa'annan kuma sai Allah ka gafarta masa Allah ka je mana harshen mala'iku kenan suke maka addu'a sai abin da ya kalla kenan yace ai wannan shi yafin masa su kuma suka ce a'a ka raka janazan shi yafi duk suna mana sun kari juna ilimi ne a cikin alkhairi duk wanda ka dauka kai hasara ne babu hadi fil mashi ila salati babin da yazo na in za a je sallah yaya za a yi tafiya qala akhbarana umar ibn abd alaziz qala akhbarana alqasim ibn ja'far qala akhbarana abu ali al-lu'lu'i qala hadathana abu daud qala hadathana muhammad ibn sulaiman al-anbari anna abdullah anna abd al-malik ibn amr hadathahum an daud ibn qais قال حدثني سعد بن إسحاق قال حدثني أبو ثمامة الحنات أن كعب بن أجرى أدركه وهو يريد المسجد قال كعب بن أجرى يقنش لنا سبزاش مسلا جسيتي فوجدني وأنا مشبك بيدي كيف ساميني ناصر كفياتنا هنا ينا قرابي جونكو فنهاني عن ذلك سيتي كأكرك حكا وقال من يسا يتي كريك سيتي inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda'a ahadukum in dayanku yayi alwala fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalansa thumma kharaja hamidan ila almasjid sa'annan ya fita ya kama hanya zuwa masallaci fala yushabbikanna biyadaihi fa innahu fi salati kada ya san kare ya haka kare ya sarkafa hannunsa ya so cikin yasu saboda me saboda ai tafiyar da yake nan cikin yana cikin sallah ne yana cikin sallah ne rawahu abu isa an kutaiba an al-laisi an ibn ajlan an sa'in al-maqburi an rajulin an ka'abin an rajulin an ka'abin ibham kenan ko to shi yasa adabin tafiya zuwa adabul masjid ila masjid ila masjid adabul mashi ila masjid akwai littafi karami cikin fikihu al-anabila dun mun karanta shi da muke darul hadis a Madina sunan adabul mashi ila masajid malaman hanabila ne suka yi in zaka musallaci duk manzo Allah ce in ka fita gida kai alwala ka mai kyau ka kama hanya zaka masallaci kana cikin sallah kana cikin sallah kenan to shi kenan sai a daina waiwaye kenan ko a daina abubuwan da ba su dace ba to amma zai hana a yi magana ba zai hana a yi magana ba ko magana amma ba magana wacce take ba ta dace ba babu ya ce wani babu bai ce komai bai ce babu matanin hadisin shine zai ba kowa istinbati yadda zai wani unwani zai ba wannan babu ya ce babu قال أخبرنا أبو طاهر عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا أبو عمر القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد ابن عمر اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود ابن الأشعث قال حدثنا رجاء ابن, الم... ابن المرجى قال حدثنا أبو همام قال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن اياد عن عثمان ابن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان توابيته وإن كان هذا الحديث ضعيف لا نحتاج إلى تضييع الوقت لأجله كو manzo Allah ya ce za su gina masallaci daga taif ne ko inda suke su aje tawaki to gumakan su aje a gina masallaci wajen to in hadisin bai inganta ba to ma'anar hadisin fa za a iya gina masallaci a inda aka inda aka aka bauta ma gumakai za a iya kaba kaba gunki nawa ke kan kaba aka zo aka yi mai wa kul ja al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa باب الحصى في المسجد وكنسه الحصى masallacin annabi duk wanda ya san masallacin annabi shekaru da dama da suka wuce akwai guda biyu akwai ta farko akwai ta karshe buri ne bangare biyu ne aka bar su me ke cikin wajen tsakuwa su kwankwani aka zuba a wajen to me asalin wannan abin shine zai baka bayani me asalin wannan aka same su قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سهل بن تمام بن يزيع قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي عن أبي الوليد قال سألت, سألت ابن عمر اتناتم بي عبد الله بن عمر الله يكرم سيدنا عن الحصى الذي في المسجد dangane da waɗannan su kwakwani da ke cikin masallaci hala sai ce abin da ya faru shi ne mutirna za ta lailati wani dare aka yi ruwa fa asbahatil ard mubtalla shi waje duk jabi ne sai jiki zama wurin ba zai yiwu ba فجعل الرجل يجيء بالحصى في ثوبه فيثبته تحته فيبسطه تحته to guri ba zai zaunu ba sai wannan zai ɗebo su kwankwani sai zai zuba sai zauna a kai ai ya fi ka zauna kan cabi ko wannan zai ɗebo wannan zai ɗebo falan ma kaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salata qala ma ahsana hadha ma ahsana hadha hadha madhun aw dhammun ma ahsana hadha yahtamilu nafi ma ahsana hadha ahsin bi hadha wanne ne na yabo ne a yanzu ba korewa a kai ba قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد ابن إسحاق أبو بكر قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد قال حدثنا شريك قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أبو بدر أبو بدر يشي أليس كذلك؟ أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنا زم إنا سماني يا أوك كون حديث زوا من الله صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الحصى وأن وأن سكون أقوى لكي وجه لتناشد الذي يخرجها من المسجد صحيح موقوفا سنة ما وند زي زي تشيري سمسلاتي ماجيا da aka zo kututturen da banzo Allah ke hawa yana kutuba aka zo aka yi mishi mimbari ya yaji so su ma haka suke ji za a zo a kwashe su a fitar da su aka ce sun suna magiya a rabu da su kenan sun ana cikin masallacin manzon Allah masallacin manzon Allah balle sahabin manzon Allah balle sahabban manzon Allah dutse kenan fa su kwankwani kenan tsakuwa kenan balle waɗanda قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب ابن الحكم الخزاز قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عرضت علي أجور أمتي أن نونا من لادن الأمة لادن دا الأمة تسكي سام حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد كو abinda shara abinda za ka ɗauka cikin masallaci wannan akwai daraja akwai wata mata zamanin manzon Allah sahabiya ce baka ce ma'ana ba a ɗauke ta komai ba meye aikin ta ta kummul masjid tana tafiya ne cikin masallacin annabi in ta ga abin da ya faɗi leda fiwata ya faɗi ta ɗauka in ta ga wannan ya faɗi ta ɗauka ta kummul masjid aikin ta kenan ashe aiki ne mai daraja su ban sani ba wata rana sai ta rasu a cikin dare suka ɗauke ta suka je suka binne kashi gari manzo Allah ce ina wannan mata manzo Allah aikin ka yake duba fa ba kalan ka ba ko da kuma aiki ina wannan matan nan da take kaza kaza da ce ya manzo Allah ajiya ta rasu kada mu je mu tashe kada muka je muka binne ice me hana ku faɗa ni ina kuka binne ta sallallahu alaihi wasallam sai da aka je manzo Allah ya je mata sallah wani aiki ya bata wannan darajar da kummul masjidi yanzu in aka tashi da ka bi masallaci kana tafiya za ga wannan abu ya faɗi wannan wannan ko da menene ko yayi ne ko menene sai ka ɗauka kake tun da in ɗakin ka ne ba za ka bar shi kowa gidan shi yana kula da gidan shi amma ɗakin Allah ba wanda yake kula da shi to shi sa da'iman muna aiki baya cika wa mata yatimmul bunyanu anta tabni wa ghayruka yahdimu yaushe gini zai cika kana gini wannan na rusa yana rushewa kana gini wannan na rushewa kana jin mutane na shan wahala wajen tsarki wajen alwala sai a ce to ya za a yi a san yadda za a yi a fadada a gyara wani kuma zai je ya cire kwan fitila ya cire kan famfo ya je yayi kaza kaza da kaza inda aka ce kar a yi fitsari nan shi zai yi cikin ba wannan duk ba abin da ba su yi yayi me ai ya kyauta kana zuwa kana gani sai kai me cikin butan alwala suke yi su kawo su aji ka gera mishi masallaci ka gyara wajen da zai aje motarsa da takalminsa a kula da komai da komai kaza da kaza da kaza kuma wajen alwala ka nemi ka sa ruwa ka sa fitila ka nemi mai kula kuma da wajen kullum a wanke to nan ka nemi mai gaji yana kallo kuma kar wani zo ya barna wace irin rayuwa ke nan wace irin rayuwa ke nan gashi nan saboda an ce mutane na da miliyoyi aka kashe aka yi wurin alwala har yanzu ana lissafi yaya za a yi wannan wajen ya tsira in ba kan gari ya waye zaka zo ka ce duk famfunan famfuna sun yi hamsin cirewa za in ka yi fitikon fitila ana gyara maka waje don ka gina lahiranka kai kuma kana faman fatawa mai wani irin tunane ke na yake kawo haka wani irin tunane ke na yake kawo a cikin masallaci nan maka wani ya zo cire wannan abin ya tafiya shi a nan ga gaban masallaci an manta ba ba abin da ya mishi zafi to ya za ka yi shi sa rayuwar ta zama ga ta nan yadda ba wanda zai iya magance ta sai allah da ya halicce ta duk dabaran ba yadda za ku yi saboda an kauce hanya hanyar da ake bi a gyara abu ba nan ake bi ba ba an fahimta ba wai son gyaran kadai zai kawo gyaran ba fa aikin kadai ba zai kawo gyaran ba hanyar kadai ba zai kawo gyaran ba قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أراد الآخرة لكن وسعى لها نبي سعيها aikin da za wanda yake son lahira bai bacci ya tashi yana fafatikan neman lahira fafatikan da yake nan za a samu lahira abin da za a samu lahira ne to shine bukata ta cike ne sai fa ulaika kana sa'ihum wa kullan ba haka bane ba haka yake kana son ka gyara in kana son ka gyara a gyaran ma kenan an ce ana son a yi gyara to amma ba hanyar da za a gyara ake bi ba fa ko da gangan ko kuskure shi sa gyaruwa ya abi gyara ake ko barnar karuwa take a je a tara mutane ai kaza a kashe mutane ai menene mutane duk suka mai da hankalin su kan sojoji aka je gidan sojoji kuma aka yi mai banda Allah wai zai iya yi dukkan kowa baki daya sojo ne soja soja soja ba Allah ba mala'iku ba komai da komai zuciyar kowa ba haka bane ba aha to sai aka je aka bi su a gidansu kuma aka je aka yi to sai kuma wa to sai kuma yaya sai a koma ga Allah ba a makara ba ko ba a koma ga Allah ba a makara ko sai ana son gyaran kuma a tasan ma gyaran kuma a ɗauko hanyar gyaran to don Allah ba wani abu bane min shi kun fa yakunu ne shikenan sai ga komai ya abu amma ko ana son gyaran ma wallahu a'lam kuma hanyar da ake bi ta gyaran ce wallahu a'lam shi yasa kullum mutane cikin tashin hankali kullum mutane cikin tashin hankali su komai ya ki gyaruwa kadar jini ta shigo sauran minti na ya cika sauran minti na to mutane hankalinsu ya rabu ko hankalinsu ya rabu tunda kowa yana son ya samu ya je gida kafin ruwa ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم da ladan